النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله إن شاء الله زام دورا كان درسمنا تفسير القرآن من جرما أتكين سورة فاطر جيا من سيا كرشن آية بيو فإن الله مدوك كين سركي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها Allah ya ce duk abin da Allah ya buɗe ga mutane na ƙofofin rahamarsa falamun suka laha Allah ya ce ba wadda zai iya riƙe wannan hanya a ce ba za ta sadu da bayansa ba wa ma yumsik abin da kuma Allah ya riƙe falamursila lahu min ba'adihi ba mai sakewa bawa wannan abun da Allah ya riƙe ɗin kuma bayan Allah haka ya kamata aƙidarka imaninka ya kasance tsakaninka da mahaliccinka abinda Allah ya baka shine naka abinda Allah bai baka ba ba mai baka kamar yadda muka ambata yana daga cikin jinjina da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi wa Allah da kirari da yake yi wa Allah Allahumma la mani'a lima a ataita wala mu'tiya lima mana'ata yakan ce Allah la mani'a lima a ataita Allah ba wadda ya isa ya hana wadda ka bawa wala mu'tiya lima mana'ata kuma ba wadda ya isa ya hana ya bama wadda ka hana Allah shi ke bayarwa Allah shi ke hanawa yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir Allah shi ke shimfiɗa arziki ma wadda ya ga dama ya kame daga wadda ya ga dama wannan kuma hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala amfanarwa da cutarwa hurumi ne na Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ba wadda yake da iko akan amfanarwa ko cutarwa in ba Allah ba wa in yamsaska Allahu bi durrin فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر إذن الله يشافيك دوات تشوتا ينفيك دوات تشوتا كو مسألة الله يتي فلا كاشف له إلا هو ba mai iya yayi wannan matsalan ko cutar in ba shi Allah ba wa in yuridika bi khairin idan kuma Allah ya nufe ka da wani alkhairi wani buɗi da za ka samu falarada lifadlihi Allah ce ba kuma wadda ya isa ya zo ya mai da abun ya ce ba za ka samu ba jama'a mun fahimta? yusibu bihi man ya sha'u min ibadihi Allah na ba da shi ma wadda ya ga dama daga cikin bayinsa wannan haka Allah yake idan ka fahimci haka al'amarin Allah yake kuma ka yarda da hakan haka Allah yake shi ke bayarwa shi ke hanawa abubuwa za su zo maka da sauki idan ya rike ba mai baka walillahumma malikal mulk tutil mulka man tasha مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل اللهم الله يتكتي يا الله مالك الملك مملكين إيكو مملكين ملكي ba akwai wadda yake ganin yana da mulki ba to Allah shi ne mamallakin shi mulki tutil mulka man tasha kana ba da mulki ma wadda ka ga dama wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana cire mulki daga hannun wadda ka ga dama wato izzu man tasha'u kana daga darajar wadda kaga dama wa tudhillu man tasha'u kana kaskantar da wadda kaga dama biyadikal khair dukkan alkhairai a hannunka suke Allah innaka ala kulli shay'in qadir mun ji biyadikal khair dukkan alkhairai a hannunka suke idan ka fahimci haka ka yarda da haka kai imani da haka ba za ka yi bautan wani koma bayan Allah ba jama'a mun fahimta ba za ka yi bautan wani koma bayan Allah ba saboda ka san dukkan al'amuran a hannun Allah suke to Allah ya ce ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abinda Allah ya bude wa bayi na rahama ba mai iya rikewa wa ma yumsik abinda Allah ya rike fala mursila lahu min ba'dihi bayan Allah ba wanda ya isa ya sake wannan abun wa huwa al-azizul hakim Allah mabuwayi ne Allah ne hikima ne jama'a mun fahimta to yau za mu tashi a farkon aya ta uku sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون الله يتي يا أيها الناس الله يتي يا كومتاني بامو بكينا اذكروا نعمة الله عليكم Allah ce ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su a kanku jama'a mun fahimta duk lokacin da kaga ana tunasar da kai wata ni'ima da Allah ya maka to ana so a daidaita al'amarinka wadda baya iya juyawa ya kalli ni'imomi da Allah ya mishi baya iya bin Allah duk wadda baya iya juyawa ya kalli ni'imomi da Allah ya mishi to ya dinga butulci ma Allah subhanahu wa ta'ala amma idan mutum yana kallon ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da su a kansa to zai samu ƙarfin gwiwa babu kasala wajen bin Allah wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a mun fahimta Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomi da Allah ya ni'imtar da su a kanku kullum ka zam mai zama da nazari akan ni'imomin da Allah ya maka kullum ka zam mai tuntuntuni akan ni'imomi da Allah ya maka za ka ƙara ganin girman Allah za ka ga rashin wahala wajen biyayya ma Allah lokacin da annabi musa alaihi salatu wasalam ya yi da'awa shi yasa na daga cikin annabawan da zaka ga an maimaita da yawa ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum qala musa idh ja'ala fikum liqaumihi ya anbiya'a qaumi zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين a wani goyi sake cewa uzkuru ni'matallahi alaikum iz anjakum min ali fir'auna واذكروا وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم to haka zaka ji yana ta maimaituwa game da banu isra'il saboda mutane ne da annabi musa alaihi salatu wassalam ya yi fama da su za a musu ni'ima da safe da yamma su kafirci za a musu ni'ima da yammaci da safe su butulci allah sai ya yi ta maimaita musu ku tina ni'imomi da allah subhanahu wata'ala ya ni'imtar da su a kanku ya bani isra'ila kuru ni'imati yallati an'amtu alaikum Allah ya ce ya banu Isra'il ku tuna ni'imomi na da na ni'imtar da su a kanku wa anni faddaltukum alal alamin na fifita ku akan dukkan talikan zamanin ku ai ba ku kadai bane kabila daya da kuka rayu da annabi Musa Allah ya ce amma na fifita ku izja'ala fikum anbiya Allah ya ce na sanya annabawa a cikin ku jingim wa ja'alakum muluka na baku iko wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin duk zamanin ku na baku abinda ban ba ma wani ku ni'ima ce ko ba ni'ima bace ni'ima ce anan ya sake ce musu ya ku mutane na ku tuna ni'imomi da Allah ya muku iz an jakum min ali fir'aun ku tuna yadda Allah ya tseratar da ku a hannun fir'auna da mutanensa ya sumuna kum su al'azab suna gana muku matsananciyar azaba wai zabbihuna abna'akum suna yanka ‘ya'yanku maza da ransu wai su ta hayuna nisa'akum su bar muku ‘ya'yanku mata da rayu wa fi zalikun bala'un min rabbikum azim tabbas akwai jarrabawa babba a wannan hali da kuka samu kanku jama'a kuna fahimta wato fir'auna yadda ya gallaza wa banu isra'il za a shigo anguwa duk wani yaro ɗa na wani mutum daga cikin banu isra'il za a ce a yanka shi wato ka dinga duba hoton masifar da banu isra'il suka shiga gidaje ake bi layi-layi ana yanka 'ya'yan mutane yanzu an shiga gidan makwabcinka an yanka yara biyar kaga ai da gaske ne yankawa ana jiran ana gamawa a shigo gidanka ƴaƴankan da ka san ƴaƴanka ga sunan a gabanka kana kallon su suna kallon ka kasan daga nan zuwa minti biyar ka rabu da su akwai fitina ko babu Allah ya ce ku tuna yadda na kwace ku a hannun wannan mutum ni'ima ce ko ba ni'ima ba amma kun kalli hoton abin ƴaƴa ne yadda kake da yaran nan a ce yau duk za a kashe 'ya'yan anguwanku an shiga gida-gida ana kashewa kuma akan idonka ana kashewa yanzu ga 'ya'yanka suna rike da hannayenka ko suna jingine a jikinka kuma ka san daga nan zuwa minti kaɗan za a kashe su Allah ce ku tuna wannan azaba da ake muku na kwace fir'auna fa saboda ƙarfin mulki da zalunci yadda ya addabi banu isra'il Allah a gabansu ya kashe fir'auna wa agaraka na ala fir'auna wa antum tanzurun Allah ce na nutsar da fir'auna a ruwa na kashe shi kuna gani domin inda ba a gabansu aka kashe fir'auna ba wani koda a shekarar dubu ana ce mishi an kashe fir'auna ba zai yadda ba ba zai yadda ba saboda yadda suka ga balbalin bala'i aka kashe shi kuma Allah ya tsamar da shi a ruwan don inda ruwan ya gudu da shi to da za su ce akwai wani technology ne da ya tsallakar da shi فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية ببدنك لتكون لمن خلفك آية Allah ya ce za mu tsamar da kai da gangan jikinka bayan ka mutu a cikin ruwa Allah ce litakuna liman kalfaka aya don ka zama abin wa'azi ga wadda za su zo a bayan kamar su mulki Allah ce na kashe fir'auna da hamana akan idonku wa antum tanzurun gashi nan kuna kallo an musu nima ko ba a musu ba to shi Allah duk lokacin da zai ja hankalinka zuwa ga da'a sai ya dinga tunasar maka da ni'imomin da ya maka yanzu kashe fir'auna banda Allah a cikinsu a kodai sai shige ce zai kashe fir'aun jama'a muna fahimta sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da kafiran makka suka yi gangami haɗe da haɗin bakin munafukai da yahudawa suka ce kawai a haɗu a yi ta ta ƙare a azab kenan annabi ya yi hijira ya tafi madina su bi shi su lakace shi su ji ba daɗi su bi shi su lakace shi su ji ba daɗi sai suka ce to ya kamata fa a yi ta ta ƙare kawai a yi gungu aka yi gayyan arna mayaƙa zarata mayaƙa an taho madina da kusan mayaka dubu goma kawai a zo a murkushe annabi sallallahu alaihi wasallam da da'awar a daidai wannan lokaci da waɗannan kafirai suka yi rina wa madina to a daidai lokacin yahudawan banu ƙuraiza su kuma suka warware alkawari da manzan Allah su kuma suna cikin madina jama'a ku kun fahimta ga arna sama da dubu goma mayaka sun tinkaro madina ga arnan cikin gida kuma sun warware alkawari da aka zo aka ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam labari gafa abin da ke tinkaran madina aka je aka ga abin da ke faruwa annabi ya ce to duk wata mashiga ta madina a je a tona rami domin ba ma lissafin wai a tinkare su ko kar a tinkare su kawai a je a tona rami a duk wata mashiga ta yadda mutum ba zai iya shigowa ba sai ya sauka akan abin hawansa dokinsa kuma bai isa ya tsallake ramin ba in ya sauka ya ce kuma zai shiga tukunna ya hayo kafin nan kuma an kashe shi aka hau tono aka toshe duk wata mashiga da wannan rami sahabbai sun ga tashin hankali shine Allah ce hunalika butuliyal mu'minuna أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah uzkuru ni'matallahi alaikum Allah ce ku tuna ni'imar Allah akan ku iz ja'atkum junudun lokacin da wata runduna ta kafirai ta kawo muku hari Madina fa arsalna alaihim rihan Allah ce sai na tura musu wata iska wata guguwa ta kore su wa junudan lam tarauha da kuma wata runduna da ku ba ku gansu ba mala'iku kenan wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah yace ai Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum Allah yace ku tuna lokacin da kafirai suka zo muku ta saman ku da ta ƙasan ku gabar da yamma wa iz zagatil absaru Allah yace ku tuna lokacin da ido ya kafe akan abokan gaba ka san in mutum ya razana ko abin tsoro ya gani idonsa baya kaucewa akan abin tsoro izagatil absaru wa balagatil qulubul hanajira zukata suka hauro makoshi ana bugun zuciya daya bayan daya wata zunnuna billahi zununa Allah ya ce har kuka dinga zace zace game da Allah anya wannan karon zamu kai ki zamu kai labari hunalika butuliyal mu'minuna Allah ya ce to a wannan wajen muka jarabci mu'minai wa zulzilu zilzalan shadida Allah ya ce muka jijjiga su jijjigawa mai girma jijjigawa mai tsanani kasan duk wannan gayyan da aka yi ko zungurin sahabi ba a yi ba Allah ya yi ko bai ba iska guguwa Allah ya turo ta kori waɗannan kafiran Allah ce to ku tuna goma ta arziki da na muku jama'a muna fahimta duk lokacin da mutum zai dinga tuna ni'imomi da Allah ya mishi za ka same shi da ƙarfin gwiwa wajen bin Allah duk lokacin da ka samu mutum ya zan butulu wajen bin Allah wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu baya daga ido ya kalli wata ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi to anan Allah sai ja hankalinmu ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane uzkuru ni'matallahi alaikum kutina ni'imomin Allah a kanku hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum min as-sama'i wal ardi shin akwai wani mahalicci koma bayan Allah da zai iya azurta ku daga sama da ƙasa Allah ya ce akwai babu ka zauna ka yi nazari idan Allah ya cire hannunsa a kanka wa zai sa hannu a dace akwai babu duk wannan dalilai ne da Allah ke nuna maka wallahi ba wadda ya cancanta ka bauta mishi in ba Allah ba ba wadda ya kamata ka riƙe in ba Allah ba hal min khalikin ghairullahi yarzuqukum min as-sama'i wal ardi Allah ce shin akwai wani mahalicci koma bayan Allah da zai azurta ku daga sama da ƙasa ya saukar muku ruwa daga sama a saukar muku da wahayi daga sama a fitar muku da abincinku da abincin dabbobinku daga ƙasa Allah ya ce akwai wadda zai muku haka la ilaha illa huwa ba abin bauta da gaskiya sai shi Allah fa anna tu'fakun Allah ce to ya ake kautar da tunaninku jama'a mun fahimta ya ake kautar da tunaninku Allah ce ya ake kautar da tunaninku don me za a zo a ajiye maka wani a idonka a tunaninka a aƙidarka kana mishi kallon kana ƙudurce da zai iya tsayuwa a matsayin ubangijinka Allah ce don me sa ake canza muku tunani wadda kake gani in kowaye Allah ya ce ka duba me zai iya maka me zai iya maka to wannan jan hankali ne zuwa ga ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya mana idan ka dubi rayuwarka complete ka kalle ta zaka ga ba hannun kowa a ciki to idan ka fahimci rayuwarka ba hannun wane da wane da wane wajen gudanarta to don me wajen ɗa'a wajen bauta kuma za ka shigar da wani Allah a cikin bautarka babu dalili babu dalili ka duba abinci Allah ce falyanzuril insanu ila ta'ami falyanzuril insanu ila ta'ami Allah ya ce kowane ɗan adam yayi tsam ya yi nazari game da abincin da yake ci.
Anna sababin alma a sabba.
Allah ya ce, Anna sababin alma a sabba mu muke saukar da ruwa mu zubar da shi domin rayuwanku ko akwai wani da zai iya haka sai ya ce.
Anna sababin alma a sabba. ثم شققنا الأرض شقا Allah ya ce idan mun saukar da ruwan kuma sai mu tsaga ƙasa domin abincin da za ku ci ya fito daga cikin ƙasa sai Allah ce فأنبتنا فيها حبا fa'ambata na fi habba Allah ce sai mu tsirar da dukkan dangin abinci tsaba irin gero irin masara irin shinkafa irin alkama irin duka Allah ce sai mu tsirar domin ku ci وعنبا وقضبا wa inaban wa qadba Allah ce sai mu fitar muku da inabi da kuma ciyayi وزيتونا ونخلا wa zaitunan wa nakala Allah ce za mu fitar muku da zaitun da kuma dabinai وحدائق غلبا Allah ya ce da manyan gonaki da suke cike da itatuwa daban-daban وفاكهة وأبا da 'ya'yan itatuwa na marmari Allah ya ce da kuma ganyayyakin da dabbobi za su ci متاعا لكم ولأنعامكم Allah ya ce mata allakum wa li'an'amikum don jin daɗin ku na rayuwarku da dabbobin ku akwai wanda zai iya wannan bayan Allah anna sababna al-ma'a sabba Allah ce ni nake saukar da ruwa thumma shaqaqna al-arda shaqqa in tsaga ƙasa amfanin ya fito fa ambatna fiha habba in fitar muku da tsaba na abinci da za ku ci wa inaban wa qabba in fitar muku da inabi da ciyayi da dabbobin ku da su ci wa zaitunan wa nakalan in fitar muku da zaitun da za ku ci ku matse mansa ku yi amfani da shi wajen magani da biyan bukatar rayuwanku wa qadba Allah ya- wa zaitunan wa nakala da kuma dabine wa hada'ika gulba Allah ce da gonaki ka ga bishiyoyi lib lib lib lib a ciki a ciki wa fakihatan wa abba Allah ce kuma in fitar muku da 'ya'yan itatuwa na marmari Allah ce in fitar muku da ganyayyaki da dabbobinku za ku ci Allah sai ce mata allakum wa li'an'amikum Allah ce don kyautata rayuwarku da jin daɗinku da ku da dabbobinku kun ji Allah sai ce kowa ya nazari akan abincinsa yanzu abin da muka kirgan nan akwai hannun mai gidanka a ciki malam in ka fahimci Allah wallahi ba wadda zai walakanta ka don ba wadda yake da daidai da ƙwayar zarra wajen gudanar rayuwarka kawai razana kake yi da shi gani kake kawai in baka yi da shi ba abun ba zai yiwu ba wa yukawwifunaka billazina min dunihi Allah ce alaysa Allahu bikafin abda أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda Allah ya ce yanzu Allah bai ishi bawa ba Allah ya ce yanzu ni kadai ban ishe ka ba ya isa ko bai isa ba alaysa Allahu bikafin abda Allah ya ce yanzu ni kadai Allah Allah ya ce ban ishe ka ba kai bawa na wa yukawwifunaka bil ladina min dunihi Allah ya ce ana tarazana ka da abinda ba Allah ba duk abinda ba Allah ba ba abin tsoro bane jama'a mun fahimta idan kuma baka gane haka ba zaka rayu cikin bautan bayi zaka rayu cikin bautan bayi duk waɗannan ababa da muka kirga Allah kaɗai ke da hannu a kansu shi yasa ya cancanta shi kaɗai a bauta mishi idan kuma kana ganin akwai wani mai gidanka ko wani yallaɓoi da in ba shi abubuwa ba za su yiwu ba to akwai waɗansu a wata ƙasa ba su san ma mai gidanka ba kuma komai yana yiwuwa kai ɗin in bayi nan zai yiwu ko ba zai yiwu ba jama'a mun fahimta duk wanda zaka yi alaka da shi kai alaka da shi ta musulunci da mutunci da girmamawa yan uwantaka na addini amma kar ka yadda ka kaskantar da kanka ba abin da zai kulla maka ba abin da zai kulla maka komi yana hannun Allah wanda ya fahimci haka zai je kabarin wani yana roƙon wani abu ba zai roƙa ba shirka ne da Allah kuma babban shirka wadda yake fitar da mutum daga cikin musulunci zai je yana roƙon wani shehi ko wali haba amala haba mala haba mala eh. a shi ma shi ma shi ma shi ma da zaka roƙan gashi kana gani ana bashi 50 100 yana rikewa haka ne ko ba haka ba haka ne shi ma yana da bukata ko bai da bukata yana da bukata yana da bukata yana da bukata da Allah bai ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله Allah ya ce ya ku mutane dukkan kuma bukata mabukata ne zuwa ga Allah akwai da bai da bukata babu to duka waɗannan ni'imomi ne na Allah in kana tuna ni'imomin Allah za ka zan mai godiya ma Allah za ka gane Allah ya ma goma ta arziki abinda Allah ke bukata shi ne tsantsanta bauta gare shi shi ne cikar godiyar ni'ima ga Allah yana daga cikin mafi girman ni'ima da ya kamata kuma a koda yaushe ka dinga tunawa shine ni'imar musulunci ni'imar musulunci duk wata ni'ima da Allah ya maka a bayan ni'imar musulunci ni'imar musulunci ka dinga tuna kai musulmi ne ka dinga tuna kai musulmi ne ba ƙaramar ni'ima ba ce Allah ya ni'imtar da kai ni'imar imani da musulunci ba wata ni'ima sama da haka ba wata ni'ima sama da haka saboda ka zam mai tsananin godiya ma Allah subhanahu wata'ala akan ni'imar musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce wa'lamu anna fikum rasulullah واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم Allah ya ce wa'alamu anna fikum rasulallah ku sani akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakaninku sallallahu alaihi wasallam law yuti'ukum fi kathirin min al'amri inda zai muku biyayya cikin mafi yawan al'amura la'anittum da kun halaka shi yasa Allah ce shi ku bi shi kar ku ce shi ya bi ku in aka ce manzon Allah ya biye ma abin da kuke so ko shari'a ta yi yadda kuke so Allah ya ce halaka da ku yi law yuti'ukum fi kathirin min al'amri la'anittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman Allah ya ce sai dai Allah ya soyantar muku da imani kaga ai sha'ani ne na Allah walakin Allah habbaba ilaykum al-iman Allah ya soyantar muku da imani wa zayyanahu fi qulubikum ya kayatar muku da imani a cikin zuciyarku wa karraha ilaykumul kufra ya kyamatar muku da kafirci wal fusuqa da dukkan dangin fasikanci wal isyan ko wal fusuqa wal isyan da kuma sabon Allah Allah duk ya kyamatar muku shi idan abu kafirci ne kana kyamansa idan abu fasikanci ne kana kyamansa idan abu sabon Allah ne kana kyamansa wa karraha ilaikumul kufr Allah ya kyamatar muku da kafirci wal fusuka da fasikanci wal isyan da sabon Allah ulaika humur rashidun Allah ce wadda suka siffanta da waɗannan sifofi su ne shiryayyu Allah sai ya ce fadalan minallahi wa ni'ima Allah ce wannan falala ce ta Allah kuma ni'ima ce ni'ima ce falala ce kuma ni'ima ce falala ce kuma ni'ima ce ba shi ne ce alyawma akamaltu lakum dinakum اليوم wa atmamtu alaikum لكم ni'mati دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Allah ya ce alyawma akamaltu lakum dinakum a yau Allah ce na cika muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati duk ni'imomina da zan muku Allah ce na cika ta musulunci ya cika wa raditu lakum al-islam dina Allah ce na yardar muku ku je ku yi musulunci a matsayin addini duk addinin da ba musulunci ba idan mutum yayi yayi aikin banza ni'ima ce ko ba ni'ima ba shine a can mutanen makka da suka butulce Allah ya ce alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi ألم kufran تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu baka yi dubi ba zuwa ga waɗanda suka canza ni'imar da Allah ya musu na musulunci ni'imar da Allah ya musu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kyakkyawar rayuwa a Makka kufuran suka canza shi da kafirce ma Allah wa ahallu qaumahum daral bawar suka jefa mutanensu a gidan halaka Allah ya ce baka gansu ba ni'ima mafi girma ita ce ni'imar musulunci ni'ima mafi girma ita ce ni'imar musulunci a wani goyi ce salbani isra'ila kam atainahum سل min ayatin bayyana بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب Allah ya ce salbani isra'ila ka tambayi banu isra'il kam atainahum min ayatin bayyana ayoyi bayyanannu nawa nawa Allah ya ce muka ba su kaga waɗannan ayoyi da Allah ya ba su ai ni'ima ce sai ce wa man yubaddil ni'matallahi to duk wanda ya canza ni'imar Allah wannan gata da Allah ya mishi na ayoyi imani musulunci ya koma zuwa ga kafirci Allah ya ce wa man yubaddil ni'matallahi fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin ukuba ne jama'a mun fahimta shi yasa idan kaga mutum yana wasa da addini in kaga mutum yana wasa da addini to yana wasa da irin las dama da yake da shi eh wallahi in kaga mutum na wasa da addini in kaga mutum na wasa da to shine mafi girman ni'ima gaskiya ne
shine mafi girman ni'ima da Allah ya baka kamar a dubi wani abu da yafi komai tsada ne a baka sai ka dinga tafiya kana jefawa kana cafkewa ai kaga akwai wasa a ciki jama'a mun fahimta ai tun da aka ma ni'imar musulunci rike kayanka hannu bibbi in kana so ka gane misalin wanda yake wasa da addini kamar yaro ne da aka yi shi makaranta shi kuma baya son karatu saboda haka da yawan yara idan suna makaranta ana zaune a aji wani da gangan sai ce kansa na ciwo sai zo ya samu malamin ya ce malam kaina na ciwo ya marairece sai a ce to a kai shi gida haka ne wani sai ya ce bayansa na ciwo wani ya ce cikinsa na ciwo wani sai a buga wa mahaifin waya a ce mishi ɗan ba lafiya sai ya zo ya ɗauke shi ya tafi da shi gida wani malamin na fita a aji sai su je su dinga leƙawa ta windo suna tsallakawa suna gudu idan ya ga malami zai bullo sai ya laɓe mun gane in malamin ya wuce sai ya haura sai ya gudu sai ya tafi wasansa sai daga baya zai gane wa kansa ya yi wa bawa malam ba eh wannan ciwon kan ƙaryan ya shafi malam wannan ciwon ciki na ƙaryan ya shafi malam in ya ga malam ya laɓe malam kan ai ya gama karatunsa gashi har ya fara aiki jama'a mun fahimta to shi a rashin hankalinsa sai ya ɗauka yana wayo ne wa malam bai san yana daɓa ma cikin sauka ba ne to idan ka ga mutum na wasa da addini yana daɓa ma cikin sauka ne jama'a mun fahimta in ka ga mutum na wasa da addini to kamar mutum ne ya samu dama a rayuwa dama a rayuwa sai ya yi wasa da dama saboda ka mu rike addini da kyau wallahi ba abin da za ka rike a rayuwa mafi tsadan abin da za ka ci riba irin addini babu abin da za ka yi sakaci da shi mafi girma ka walakanta wallahi irin addini Allah ya ce fa'anna tu'fakun to yaya ake juyar da tunaninku ake karkatar da shi to sai Allah ya ce wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa ila Allah turja'ul umur Allah ya ce wa in yukazzibuka idan kuma suna ƙaryata ka kayi bayani sun ce ƙarya ne Allah ya ce faqad kuzzibat rusulun min qablika Allah ce to haƙiƙa an ƙaryata manzanni da yawa kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ƙaryata ka Allah ya ce karka damu an ƙaryata manzanni da yawa da suka zo kazzabat qablakum qaumu nuhin wa ashabur rasi wa thamud wa ashabur rasi wa thamud wa adu وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد الله يتيو من زن الله صلى الله عليه وسلم كذبت قبلهم قوم نوح كافي متان مكة سكرية كغبانينسو الله يتي أي أنكرية النبي نوح وأصحاب الرس وثمود da mutanen ashabun ras waɗansu ne da aka tura musu annabinsu manzansu ya je yana da'awan suka kama shi suka mai duka suka jefa shi a rijiya suka ɗau dutse suka toshe rijiyan suka kuma bar wannan alƙarya Allah ce to duk an ƙaryata su wa samud haka nan samudawa mutanen annabi salihu alaihi salatu wassalam raƙuma ce ta Allah raƙuma ce ta Allah suka ce za su kashe yace kashedin ku game da raƙumar Allah da ruwan da take shi aka samu wani shaidani ya je soke raƙuma na ƙarshen ƙaryatawa kenan su a aikace suka ƙaryata fa'aƙaruha suka kashe ta suka soke ta suka ce mishi kuma ka yi duk abin da za ka
فعتوا عن أم فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وهكروا الناقة الله تسوك سوكي راكمر وأتوا عن أمر ربهم سكتي كما بداس بألم با وقالوا يا صالح سكتي صالح ائتنا bima ta iduna haka ne in kunta minal mursalin ka zo mana da abin da kake alkawarta mana duk abin da Allah zai yi yayi in dai kai manzo ne eh kaga an jima ana iskanci eh itina bima ta iduna ka zo mana da abin da kake alkawarin zai zo ba ka ce in ba mu bi Allah ba ba ya ce musu faƙala da kuma rasulullahi na ƙatar lahi wasu ƙuya ku kiyaye raƙumar Allah ba suka ce to mun kashe ta in kunta min al-mursalin in dai kana daga cikin manzani duk abin da zai faru ya faru shi kuma Allah sai ya ce to ka gaya musu notice kwana uku فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام Allah ya ce tamatta'u fi darikum thalathata ayyam Allah ya ce to kowa ya je gida wadda ma bai karasa iskancinsa bai je karasa Allah ce falafata ayyam Allah ce a duniya dai saura muku kwana uku zalika wa'adun ghairu makdhub ko Allah ce kuma alkawari ne da ba ƙarya a cikin sa kwana uku Allah ce kwana uku wa'adun Allah ce adawa sun ƙaryata wa fir'aun da fir'auna shi ma ya ƙaryata Allah duka ya jero su mutanen annabi Lut da sauransu Allah ya ce annabi to kai haƙuri in an ƙaryata ka ba kai ne farao an ƙaryata manzanni ولقد كذب الرسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين Allah ya ce walaƙad kuzzibat rusulun min qablik hakika an ƙaryata manzanni da yawa kafin ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasabaru ala ma kuzzibu Allah ce kuma duk sun yi haƙuri akan ƙaryata su da aka yi wa udhu Allah ce an cutar da su Allah ce sun yi haƙuri hatta atahum nasruna Allah ce har nasarar mu ta zo musu to Allah ya ce wa in yi kadhibuka idan mutanen makka sun karyata ka mutanenka sun karyata ka faqad kadhibat rusulun min qablika to hakika an karyata manzanni da yawa kafin ka wa ila Allahi turja'ul umur to amma zuwa ga Allah ake mai da al'amura baki ɗayan su duk kacaniyan da aka gama Allah ya ce za a je a haɗu a wajensa to sai Allah ya ce يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah ya ce, “Ya ayyuhan nasu ya ku mutane, inna wa'adallahi haƙƙun, Allah ya ce, lallai alƙawarin Allah gaskiya ne. Duk abin da ka ji Allah ya ce zai faru wallahi zai faru domin Allah baya wasa da kowa ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane ba mu ba kenan inna wa'adallahi haqqun Allah ya ce alƙawarin Allah gaskiya alƙawari Allah yayi cikakken alƙawari yace kowa sai ya mutu to da gaske ne kowa sai ya mutu kullu shay'in halikun illa wajha Allah ce komai zai tafi komai zai halaka sai fiskar Allah kullu man alaiha fan Allah ya ce duk abin da ka ganshi a bayan ƙasa ko ƙarfe ne Allah ya ce sai ya ɗiɗici kullu nafsin za'iqatul maut Allah ya ce kowace rai sai ta ɗanɗani ɗanɗanon mutuwa in ana yanka rago baka ga yadda yake shure-shure ba me ya ji Allah ce kai ma sai ka ji saboda ka alwashi Allah ya yi kowa sai ya mutu to wannan magana da gaske ne kuma wannan kai ma ka yadda da gaske ne wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld Allah yace ban taba halittar wani dan adam mai dawwama ba Allah ce ban taba ba jama'a mun ji wa ma ja'alna li basharin ba mu taba sanya ma wani dan adam al khuld shine dawwama ba wai a ce ga wani mutum ne zai dawwama Allah yace babu afa in mitta Allah ce to yanzu kai idan ka mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahumul kalidun Allah ce su kuma sai su dawwama Allah ce in karbe ka su kuma in bar su ai tun da kaga annabi ya tafi ka shirya kawai
إنك ميت وإنهم ميتون Allah ya ce innaka mayyitun zaka mutu kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innahum mayyitun Allah ce su ma da su mutu to da Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne wallahi malan da ka mutu zaka ji kai kwanciyan kabari ko da daɗi ko ba daɗi Allah ya sa da daɗi za ka yi za ka yi kana nan kuma ana kawo maka return daga lahira kafin ka isa eh mutum yana kabari barzak kafin a yi tashin duniya kuma a isa zaman da mutum zai yi a nan duk abin da ya aikata duk abin da ya aikata abin ana kawo mai return a cikin kabari in mai sabon Allah ne barbashin sabon Allahnsa yana tare da shi a kabari idan mai da'a ne ni'imomin ɗa'ansa suna tare da shi a kabari za a zo a yi tashin duniya za a yi ko ba za a yi ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne malam duk abin da kaji Allah ya ce zai faru duk abin da kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai faru abin zai faru yana daga cikin abin da Allah ya alƙawarta dole zai faru shine mayar da hakkin mutane da suke wajenka annabi ya ce latu addunnal hukuka ila ahliha yawmal qiyama annabi ya ce wallahi za ku mai da kayan mutane da kuka cuce su ranar alkiyama annabi ya ce wallahi za ku mayar duk abin da ka san ka taɓa zalintan wani wallahi kar ka raba ɗayan biyu da ka biya da ka biya annabi ya ce wallahi da ka biya jama'a mun ji? za ka biya Allah ya ce ya ku mutane alkawarin Allah gaskiya ne in Allah ya ce wani abu zai faru Allah ce abin fa zai faru latu addunnal hukuka ila ahaliya annabi ya ce za ku mai da hakkokin mutane zuwa ga ma- zuwa ga masu hakkokin yau malkiyama ranar alkiyama sai annabi ya ce hatta yuqada lishatil jalha min shatil qarna annabi ya ce a gabanku za ku ga yadda za a farke a yi ramuwa marago ko tinkiyar da ba ta da ƙaho da mai ƙaho ya zo yadda ke ta za a rama mata annabi ya ce za a rama mata shi yasa solution da annabi ya bayar kawai man kanat indahu mazlimatun li'akihi duk wadda ya san akwai kayan zalunci na wani dan uwansa a gunsa annabi ya ce fal ya tahallalhu minhu yau annabi ya ce yau da nake maganar nan ka je ku ware solution kawai ka je ku ware in zaka ce yafe maka ya yafe maka in zaka biya shi ka biya shi annabi ya ce in ka san akwai hakkin wani a kanka annabi ya ce iya mafitar kawai ka je ku ware ƙwabla Allah ya kone dirhamun wala dinar dinarun wala dirham annabi ya ce kafin ku haɗu da shi a inda ba zinare ba dirhami ma'ana kafin ku haɗu da shi a filin alkiyar annabi ya ce ka je ku ware ka je ku ware in ka san akwai hakkin wani a gunka annabi ya ce ka je kuware kawai ka je ka nemi afuwa amma in baka nemi afuwa ba wallahi duk yadda ka yi wallahi sai hakkinsa ya fita ba wani a duniya da zaka cuce shi wai ta sha a tsarin Allah ba abinda take tafiya a banza sai dai ka jira lokaci da ba zai maka amfani ba qabla Allah ya kuna dinarun wala dirham annabi ya ce kafin lokaci ya ƙure a wajen da ba dinare ba dirhami in kana lahu amalin salihun ukiza minhu bi qadri mazlimati idan mutum na da aiki mai kyau sai a ɗiba a cikin kyakkyawan aikinsa gwargwadon zaluntar mutane da yi wa illam takullahu hasanat in kuma bayi da kyawawan ayyuka sun ƙare ukiza min ukiza min sayyi'ati sahibihi sai a ɗebo munanan ayyukan shi wadda ya zalunta fa humila alaihi a ɗora mai annabi ya ce kafin akai mutum wuta jama'a mun ji iya mafitar kenan annabi ya ce ka je ku wari ka je ku wari kar ka bari ku haɗu a wajen da ba wani abu yanzu ba muna azumin watan ramadan ba to wani azumin watan ramadan din wallahi da shi za a biya waɗanda ya cuce su sai ka biya sai ka biya shi yasa da yazo yana magana akan muflis matsiyaci a filin alkiyama yace man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin shine wanda zai zo filin alkiyama da salloli masu kyau da azumin muka masu kyau yayi zakka mai kyau wa ya'ti karshe ta mahaza sai dai zai iso filin alkiyama ya zagi waɗancan ya ci mutuncinsu wa qazafa haza yayi sharri da qazafi ma waɗancan wa akala mala haza ya ci dukiyar wancan wa safaka dama haza ya zubar da jinin wannan wa daraba haza ya daki wannan fa yu'ta haza min hasanatihi a dauka daga cikin kyawawan ayyukan a ba mu wannan malam mutum zai iya gama azumin watan ramadanan nan success komi yayi garau ka je ka samu ana kokarin biyan dubu talatin da su za a biya ko ba za a biya ba yadda annabi ya ce za a biya wallahi da a biya to iya mafitar babu ruwan Allah ba su gir kawai idan mutum ya ɗebi kuɗin gwamnati masallaci ya gina can mishi ba ruwan Allah kawai ka biya mutane kuɗinsu ka biya su ba za a ce tun da masallaci ka gina ko makaranta to ta sha ba a'a ka mayar musu da kuɗinsu masallaci naka jama'a mun fahimta ba dama wani wadda yake da amana ta dukiyar al'umma a hannunsa ya saci dukiyar jama'a ya ce wai ya gina masallaci da shi kawai annabi ya ce kamar kamar kawai kamar kamar jama'a mun fahimta saboda kai makanike ne ka zo gyaran mota ma wani ka ce abu kaza ya ɓaci ka karɓi kuɗinsa bai ɓaci ba wallahi wannan dubu biyar ɗin da ka biya kai kafinta ne electrician ne a'a kayi wani estimate a'a kaza da kaza da kaza za ka mayar za ka mayar annabi ya ce kawai ka mayar tun ido na ganin ido jama'a mun fahimta ka mayar tun mayarwan yana da sauki kar a zo ana biyan wannan fasakwabrin da kyawawan ayyukanka jama'a mun fahimta Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne saboda ka duk irin waɗannan ababa da muka ji a cikin alƙur'ani ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne waɗannan abubuwa za su tabbata za su tabbata to iya gaban da muka tsaya kenan sai gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu ɗauko daga farkon aya Allah ya muku albarka fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa